maganin zuciya ba wanda ake ganin tasirin ba wanda ake ganin ba zai yi ko zai yi ne ne yana da zama kowane amma kuma yana barin da wanda ma dole yana barin da duniya da ya zai yawa tabbas da haka yake nan sai yi zan amince sallallahu alaihi wasallam yana kuka Allah ya ce me ya faru sai ce ya rasulullahi baba kaji kaji kaji yanda muka da ita kaji halin da muka da ita ga yanayin da na baro ta Allah ya ce ka koma za ka same ta mumina Allah ya shirye ta yana dawowa ta ce ina kake ai sai nake ta nema ka ga kuma me ina rayuwa an rabu da kai shi ke nan mutum wajen shan gaba ke da to a kansa Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da ayar wa sun isanu biwa ne dai husna to duk a kan sa'ad bin ayyub babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato sai na Umar ya tura musanna bin harisu shebani da shi da Khalid ɗan Walid da wato aƙa a kan za su je su yaƙi wato farisa an gama yaƙin yarmouk an tafi kuma fa a jisiya za a yaƙi sai shi musanna kafin zuwansu abu ubaida su khalid shi ne kaɗai a kan boda yake fuskantar faris ɗin sai ya aiko sai na umar cewa yaƙi fa wanda muke fuskanta mai tsanani ne domin mutanen sun fito cikin dubunnan ɗaruruwa kuma shi kanshi kisaran da kansa zai fito saboda haka ya kamata ka yi shawara ka ga abin da ya kamata a yi shine sai na umar ya tara sahabbai ya shawara cewa a na yanke shawara ni ma zan fita ni ma zan fita tunda kisra zai fito to ni ma zan fito sahabbai musamman sai na da yace a za ka fita ba in dan kisra ya fito ai kai ba kisra ba ne kai ba kamar kisra ba ne ka tura wani wanda kake ganin ka amince da shi ya ja rindina amma kai ba za ka ba to karshe da wannan shawara ta rinjaya sai na umar ya aika duk kasashen musulmi ya ce duk bai ɗauke wa duk saurayin da zai iya ɗaukar takobi ko mashi ba kowa ana da ita kuma kwana talatin ya ba su kowa a haɗa a madina duk ƙasashen musulmi gaba ke da kafin kwana talatin ɗin nan madina ta shigar da matsin waɗanda suke kan hanya kuma an ce su dakace rundunar in ta zo wucewa a haɗu da su to ƙarshe sahabbai aka ce to in ba zan fita ba wa kuke ganin ya kamata saka dukkansu suka yanke shawara akan a ba su a da ɗan abin da shi kaɗai zai iya wannan aiki sannan shi ba ma ya gari an tura shi wani asamin ɗin daban amma sai aka tura shi daga can ya wuce kawai ba kuma rinjina kana jiran shi Allah cikin hikimar sa aka shirya mai rinjina da ba taɓa shirya irin ta ba ya je aka yakin kadisiya wanda shine yaki kusan wato musulmi wanda aka kashe mutum dubu takwas da ɗari biyar wanda aka kashe amma duk da haka musulmi kuma sun yi nasara inda an kashe kwamandojin an hatta kai dai shi kansa kisra ɗin an kama shi an kashe shi to saboda haka sa'ad yana da tarihi a addinin musulunci da ƙarshe bayan ya ci kisra shine iran yanzu da iraki to ya riƙe garin shekaru sai da abu ya tabbata sosai to sannan kuma aka tura wani sabon gwamna shi kuma ya dawo gida daga ƙarshe da siyasa ta fara juyawa ta fara zama abin da ta zama sai itizali ma'ana ya yi ritaya daga duk harkoki saboda duk yawanci su aminsa da abokansa duk sun mutu shi ma sai ya bar gari kawai ya koma wani gari ya zaman sa yace baya da buƙatar duk mutumin da ya je ya ce masa an yi kaza ko su wanda sun yi kaza zancen siyasa yace to kun san manzo Allah ya mun addu'a ka ba addu'a ta to zan masa mummunan addu'a ba na son a gaya mun zancen siyasa ko kaɗan zai ranar juma'a zai shigo a yi sallar juma'a tun yana zuwa sallar juma'a har ta kai ma in ba rasuwa aka yi ba to ba za ka gan shi ya shigo madina ba kuma haka ha ya ƙara sa rayuwarsa radiyallahu ta'ala Kama da Ali a hadin tun da aka yi wa Sa'adu wannan addu'ar bai taɓa yin addu'a ga wani ba, illa su ji ba lahu sai an amsa masa. Ba ma Sa'adu ba, manzala ya yi addu'a da izil Islami da buwayar Musulunci da umara Allah ya dada shi aure a bi jahalayen ko da abu jahalayen da manzala ce Allahumma a izil Islamu bi ahadil umarai. lokacin da musulmi suka shiga cikin matsi da takura manzo Allah yace Allah ka ɗaukaka musuluncin nan da shigar mutum ɗayan biyu ma'ana Allah bai manzo Allah bai yi adar a bashi biyan gaba ɗaya ba sai Allah ka zaba min ko Umaru ko Amr bin Hisham shi ne Abu Jahal domin su ne suka fi matsa musulmi to ɗayan su idan ya musulunta to za a samu sauki to shikenan kuwa addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da ya gamu da shi yace ba na zaton manzo addu'ar manzo Allah za ta kauce ka ina kyauta zaton addu'ar manzo Allah kanka za ta fada to ku sai ku ta fada din kansa lokacin da ya tsiri wajen kin musulunci ranar ya kare kamar yadda Bahaushe yake cewa in ganga ta fiye zaki duk yayi abin da ya duk ya gama abin da ya to ran da yace kai ni yau zan kawo ƙarshen sunan nan ni yau zan tafi in kashe Muhammadu ma gaba ke da in ya so su banu Hashim su kashe ni shikenan magana da kare mutum da mutum kawai amma ba za mu zauna gari ya zauna ba lafiya kullum ba lafiya kullum an yi kaza yace to ni zan je ko a ina yake in kashe shi in na kashe shi ni ma a kashe ni shikenan magana ta kare ya je ko ya dauko takobinsa ya ta sama gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani dattijo ya haɗu da shi ce na zuwa ya ce kaje kaje abin da zai ya ce to sai ka je ka kashe shi kuma banu hashim su sama idanu ya ce eh ai da wasu nake in kashe ni da kai na zan je wajen banu hashim in na kashe shi sai in kai kaina wajen banu hashim su kashe ni shi kenan magana ta kare ya ce to ai akwai aikin da ya kamata ka fara ya ce me ya ce fara da gida ya ce ya ya ce kanwaka fatima bintul kada ta musulunta fara kashe ta ita mijinta ɗan uwanka wanda ‘yan mazazar kuke da shi, Sa'idu, ya musulunta, fara da shi, ya ce daga sai ya ce in ka je ka da ƙarya ne ka zo ka yin abin da ka. To ƙarshe dai wannan a wannan ranar da ashe ita ce ta ƙarshen kafircin. Kuma da ‘yan musulunta da ya murɗa injin zuciyarsa shi ne mutum na wato arba'in cif-cif da shiga musulunci mutum talatin da wani abu maza goma sha wani abu mata to yana musulunta shine mutum na arba'in a shekara ta shida da annabta ya musulunta amma da ya marka tutar ɗan zuciyarsa ya zinduma a guji cikin musuluncin abubakar ne kawai ya mai bango abubakar ne kawai ya mai bango duk wa'anda ya tadda sai da ya mai da su baya eh radiyallahu anhu sai aka amsa wa manzala sallallahu alaihi wa sallama a cikin umaru har ta kai abdullahi dan mas'ud yana cewa a'izzatan munzu a sallama umaru yace ba mu gushe ba muna tafiya cikin izza da isa da kasai da tunda sai na umaru da musulmi biyan da ya fito sai yana yana waiwaita a maki shi biyan da yake tafiya ka amma sai da sai na umaru ya musulunta Abdullahi dan Mas'ud ya ce muke yawo yanda muka ga dama wanda ya sai taba duk wanda ya taba wanda ya ji labari dama yana musulunta sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda naje na bayyana kafirci sai naje na bayyana musulunci ya ce a ai lokaci manzo ya ce a ya rasulullah da nayi kafirci ban koyo kowa ba ba wanda ya san koye mai dan nayi musulunci to yaje ya je ya ce ya musulunta ka musulunta shi kenan sai fada sai duka sai a dake shi sai rigima to har ta kai kuma ga sai na hamza ga shi kuma suka ba da shawarar cewa kawai a zagaye maka ana zikiri abinda ba a taɓa yi ba aka zagaye maka ana zikiri da mutum ya zaburo sai ga hamza da umaru to duk wata rashin kunya da kake takama da ita wa'annan suna gabanka ba za ka iya abin da ma suka yi ba to haka dai aka haƙura kuma daga nan musulunci ya zama ba mai iya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Hamza abin da ya kawo shi ya ji labarin an daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu Abu Jahl a bainar jama'a ya rufe shi da duka ya farfasa man bai sannan kuma ya je ya musulunta to tunda har Abu Jahl ya taɓa manzo Allah aka bashi kashi a gaban jama'a to kuma wa zai ƙara yin wannan to kuma ga Umaru duk wani tsagerin ce kake ji Umaru ya fi ka shikenan sai wato musulunci ya samu sakewa ya samu abin da za a je hijira kowa a ɓoye ya tafi kowa sulalewa ya tafi amma ban da uwa amma kowa kowa a lalabe wasu cikin dare wasu suka yi baya sai sun yi gabas su kewaya aka aka kai amma shi kinkis kinkis kuma ruwa a fawul mummi ne duk aka biyo shi tawaga guda suka kama suka fi a ɗashin ishuwa ta taɓa samun wato sabon manzala sallallahu alaihi wasallama a sashen yaƙe-yaƙensa addu'a sai na mara ya roƙi manzala ya ce addu'a sai ku yi addu'a maja a sahabatun sai wata girgijiya ta zo wasa ƙadun sai ta shayi da su ma'ana ta zubo da ruwa iya buƙatar su sun ma'akala a sannan ta kame. Wada a manzala ya yi ada bil istisqai a cikin neman ruwa sai ku aka shayar da su irin matsala sai ta kai sun kawo kala kuma yawan ruwan sai nan ya sake yin wata addu'ar wato sai kuma gari ya waye amma sai da aka yi wato fasta kallon bilgaisu sab'ata ayyami wato sai da madina ta zauna cikin ruwa tsawon kwana bakwai saboda addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wada ala abi katarata manzo Allah yayi addu'a ga abu katarata aflaha wajhuka ma'ana fuskar ka tarabauta mana Allah ya albarka a fuskar su kenan Allahumma barik lahu Allah kai masa albarka fi sha'rihi a gashin kansa Allah kai albarka a fatar jikinsa wa huwa ibn 70 sana sanatan wato sai ya mutu yana dan shekara 70 wa ka annahu ibn 15 sana amma an ka gan sai ka ce dan 15 garau da shi tas duk sakin fatan nan babu duk rashin gani, rashin ji, rashin kwarin baya, rashin kwarin gwiwa, garas, kaje san ɗan shekara sha biyar ko? Wanda in ya duro daga kan bene baya gane ma ya duro. To haka ya koma. Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga na dugatul jadi la yafdahu Allah faka kada Allah ya gurgurta bakinka. Wato da Allah ya faɗa da manzala ya masa haka asida yau mazala ya yabe shi mazala ya ce Allah kai ya sa gura-gura a bakinka shikenan fa ma saka dan lahu sun haƙorinsa bai taɓa faɗuwa ba wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ba haka aka yi mata aka yi fa kana asirin nasu tagaran sai ya fi kowa iya fanfara wato shi kamar yadda ka san yaro ɗan shekara bakwai shi yana girma da haƙori ya gaji ya faɗi sai wani ya fito kawai da haƙori ya gaji ya faɗi sai wani ya fito haka haƙoransu suka dinga fitowa shi ne idan haƙori ɗaya ya faɗi laukura sai wani ya fito wa asha ishiri na wani ata sai da ya rayu shika ɗari da ashirin amma bai daina cin ƙashi ba da haƙoransa garas amma ce a kasar mina haza ai ya rayu wajen ɗari da arba'in Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya yi addu'a ga Abdullahi ɗan Abbas, Kufiddini wa allimu tawo da Allah ka sanar da shi addini kuma ka ba shi sanin Alƙur'ani. Yana yaro ƙarami manzala ya masa wannan addu'a saboda wato fiƙihu da ya nuna manzala yana da sha'awa. Manzala sallallahu Alaihi wasallama ne suna wasa ba su fi shekara hudu zuwa biyar ba. Sai manzala ya wuce su. da ya je wani waje sai manzo Allah ya tsuguna zai kama ruwa manzo Allah yana tsugunawa da ya gama kama ruwan yana waiwaiwa sai ya ga an aje ɗan gora na ruwa don ya kama ruwa a wajen Abdullahi ɗan Abbas sai da ya kawo goron ya aike manzo Allah yana yaro kare shi ne manzo Allah da ya gama ya ce wa ya kawo goron nan sai ya ce ni ne shi ne ya dafa shi mai wannan addu'a
wasu sai ba ni kama wasu miya da manzo Allah ya ce Allahu faqihu fid din wa allimhu kai ana cewa kusan a larabawa a zamanin sa ba a san wani balarabe mai kuɗi mai kyautar shi ba don sai da ake ci masa wato Abdullahi Jawad ana kiransa da Jawad ko Fayaz saboda kyauta yake da kuɗi wato irin abin da Hausa yace ba kai bakin da wato baya tsoron karewa kuɗi ɗan kasuwa ne kuma kuɗi yake raba shi ne wata rana manzala ai da ya sa da aka kama su kyauta wata riga mai kyau manzala ya shiga ta shi manzalan an kama riga saboda wanda ya kawo riga in mutum ya baka sutura yana sha'awa ya kasa to da kawo kawo manzala riga tsaf sai tashi ya shiga gida sai ya sako ta tun kana wajen shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama aka kama wannan rigar sai manzo Allah tsaf sai tashi shiga ya sai safota ai na fitowa masallaci sai aka dau hankalin duk mutum kai kai ga ya rasulullah wannan riga kaza kaza aka kai ba sai manzo Allah ya koma sai ji ina cirewa shikenan sai dauka sai ba Abdullahi dan Jafar babansa Jafar din aka ba sai ba Jafar saboda Jafar dan kasuwa ne ba baban shi wannan din shikenan shi kuma Jafar ranar juma'a kawai sai ma kore ya sokoto madina in ka ga mutum ashirin to sha takwas duk mayafi ne lage a jikinsu ba mai riga to da ka koya mutum ya sa riga sai ya zama daban ballan ka sa mai kwalliya sai jabar koyan mako ta ya shigo masallaci duk sai ɗau hankalin masallaci to sai maza Allah nuna bai ji daɗi ba ya za ka yi mana haka sai ta hantuwa kai kuma ne ya ce kai ka bani bayar rasulullahi sai shi to ai abin da ya sa na baka can wajen yan kasuwa yan uwan kan ka tafi kasuwanci sai ka sa a can amma mu karkasa mana karkasa mana
wada alim gidad radiyallahu anhu Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yayi wa gidad bil aswadi albarka fa kana indahu fa kana indahu gara'iran immalin sai zaman a gidan shi sai da ya aje buhuna na kuɗi wada azmi shilihi wanda ya irin wannan addu'a ta albarka Zurwatu bin Abil Ja'ad Zurwatu bin Abil Ja'ad Zurwatu dan Abil Ja'ad wa qala yace kunta aqumu bil kunasati kunta aqumu bil kunasati ina zan ci ina tsayawa a kasuwa wa wa arju'u fa ma arju arba'a arba'in alban ku yace ai sai da ta kai in na tsaya a kasuwa wato bana dawowa akalla ina cin riba dubu arba'in saboda kasuwa
wa qala al bukhari fi hadisi kafin a ce na na ce kuma arba kafin a ce na na gaji ko na ce zan tafi gida har na ci ribar dubu arba'in
wa qala al bukhari fi hadisihi bukari ya faɗa a cikin hadisinsa fa kana law ishtara turab da turaba sai ta kai da zai sayi ƙasa raba fi sai ya samu riba a ciki wa ruwa mislu hadha misal haza an rohici misalin wannan ma da karkare da aidan gargada gargade gada aidan kuma wa naddat lahu naqatu
wato wadadan lahu na katun taguwarsa ta taɓa suce masa ta zabura fara'a wadda a sai addu'a wa ja'ahu biha isaru isharu isaru ne wato na kuwa taguwa ce ta zabura sai daji shikenan sai Allah ka damun da taguwa ta sai wata guguwa ta taso can gaban taguwar ta koro ta sai da dawo sai da taguwar ta dawo inda yake eh hatta raddaha alayhi har sai da wannan guguwar iskar ta dawo da taguwar gare shi wa da al ummi abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya yi addu'a ga baba Abu Hurairah fa aslamat ta musulunta wa qala ali radiyallahu anhu da Allahumma hadi umma Abu Hurairah saboda shi Abu Hurairah bai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan manzo Allah ya dawo daga Kaibara shekara ƙarshen shekara ta bakwai da hijira manzo Allah saura shekara biyu da ɗan watanni ba duniya sannan Abu Hurairah ya zo. ba wai dadewa aka yi da shi ba duk wannan hadisan ya fi kowa rawaito hadisi amma duka duka shekarar su biyu da wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba wai sannan ya musulunta mutumin yaman ne mutumin dausi ne ita dausi wata kabila ce a yaman to ya musulunta amma mahaifiyarsa ta ce ba ta yadda ya ga inda ya take ita ba ta yi mai izini ya tafi ko ina ba ya zauna inda take eh da yawa wasu bayan Allah Allah yana jarraba su da irin wannan su yi biyayya ga mahaifiya ko wani bawan Allah ba za mu manta da shi ba wato bai taɓa zuwa Kano ba bafulatani ne kusan ko yaushe a daji suke zama shi da yan uwansa babansu ya mutu ya basu da babansu da su kuma sun kai wajen su hudu ko zuwa su biyar shi ne kusan karami a cikinsu sai Allah ya jarrabi babar ita kuma ta san ɗan auta shi kuma a kiwon ɗan wani sa'in yana shigo gari kamar yadda yake gaya mana ita kawai sai ya shigo garin gusau a zamfara sai ya dace da zawuya ta shi balawin da sauri ya ce da ya zo ya ga da'ira ya ce ya yi mamaki shi ba ya zaman gari a daji ya ce ya zo ya ga da'ira ana ta zikiri ana ta zikiri ce kawai sai shaukar ku sai yake dan lekowa yana dan zuwa lokaci lokaci sai wani ce ai in kana son kaga yanda irin wannan abin yake sai ka je Kano yace ina ne Kano aka kwatanta mai kawai yanzu sai ya haɗa kuɗi bai tambayi uwar ba bai ji gaya wa kowa ba sai kano ina zuwa kano sai tashar kuka ana zoge shi tashar kuka ya ce ina ake zikiri ina ake zikiri sai aka kawo shi na gidan shi sai faɗa hannun shi ma kawai tsofaffin da ya zo sai ya manta da gida kwata-kwata kusan inda zaton ya shekara ta fi shida ya zama ɗan gari ya iya hausa ya iya komai da komai a sai mana ya akwai fulani da suke wa daga nesa suna kawo nono tafiye na tsallaken sabuwar kasuwa sai dinga tsallaka wajen su yana ɗan jin labarin inda ya domin ya ce su ba su suke waje ɗaya yawo suke yawo suke saboda haka ba inda zai yi a ce garin su wuri kaza ne ko ina suna iya yawata za su iya fita mana daga Najeriya su yi waje Allah cikin hikimarsa sai kama neman aure. Mutum da Shewan Falda ya zai masa uba, a nan muke karatu, tare muke karatu da shi tun daga tsaraba iyali, ai ahalare, shimawi, ya yi iziya, ai iziya sai da ya gama. To, sai aka ce kama neman aure. Rurrus aure yakan kama, to shi kenan sai shi to aiko lallai zai je ya gaya zai faɗa a gida saboda wasu kuɗaɗen ma dole sai na auren saboda ya san suna da shanu da yawa zai iya zuwa ya samu ko sa ɗaya ko biyu ya saida sai a zuwa ya aure kuma ya ne ta shaku a zuciyarsa sai ya koma kito yanzu ina zai ce a'a ai shi ya san yadda zai samu yan uwansa ya san dai ya ce akwai dajin da an sauke shi in ya ratsa duk ba fulatanin da ya haɗu da shi akwai tambayar da zai mai zai gaya mai inda dangin yace shi su yanda muke hankalin muke kwance a cikin birni haka sai hankalin su ke kwance a daji yace ko mun dare za a iya sauke shi a daji yake baya tsoron ji yake kamar an sauke shi a bakin wafa saboda yanda ya iya daji kuma haka aka kawai ya sauka ya ratsa ya birnin ya birnin ya birnin ayyatar da su to babban abin da ya sana kawo kisan da ya je ya samu mahaifinsa a cikin wani hali wacce mara daɗi ashe su kuma ɗan uwan tun da ya tafi azaba suke mata cewa ita ta haife su ba amma suna tana cewa suna cewa wanda kike so din gashi ya wulakanta ki ya jefar da ki sai ki je ki nemo shi saboda haka bata isa ta ce a yi mata kaza ba ko a bata kaza to da ya je ta gan shi ya ganta suka yi ta kuka suka yi ta kuka ba ta ba san zai dawo ta ba shi duk labarin abin da yake sai ta ce sai ce yanzu me kike so in miki ta ce ka zauna kar ka ƙara rabuwa da ni har in mutu kar ka ƙara barin garin nan ka zauna nan har in mutu kar ka ƙara rabuwa da ni sai ce na mutu wani alƙawari amma kin ji kin ji abin da ya taho da yanzu idan na zauna za a zaci kamar yaudara ne ki mun izini in koma in ce na fasa kuma in sallama da mutanen da muke da su kuma in dawo ta cikin nama izini kwana kaza kawai za ka shi ne ya dawo yake ba mu wannan labarin kuma ya fasa auren ya ce ya mai addu'a ya koma har yau dai ba mu kara ganin shi saboda biyayya ga mahaifiyarsa ce kar ka kara rabuwa da ni har in mutu ni kawai abin da za ka mutu ne shi zan mutu wannan kenan ko ya zo ya sallama da sauran kayayyakinsa na nan wasu ya bayar wasu ya ɗauka ya juya ya koma da su suna can dai a wannan daji in Allah ya sa yana da rai hayi na Wada ala Ali radiyallahu anhu to shi ma Abu Hurairah haka baba ka ce masa ta yadda ya musulunta amma ba ta yadda ya bar garin ba shi yasa abin da ya jirkintar da shi bai taho Madina ba kenan ya daɗe da musulunta kuma ya daɗe da jin labarin mazala yana ta shauƙin ya zo ya haɗa mazala sallallahu alaihi wasallam to har dai ya samu ya sulale sai mai izini kamar irin na balaguro ɗin nan sai ya zo ya samu mazala ya dawo daga kaibara to shi ne yake kuka yake gaya mazala kaji kaji abin da ya daɗaɗɗare ban zo ba sai yi wa ba ta'adda sai mazala ya ce Allahumma da ummu Abu Hurairah Allah ka shirya da shi ummu bawa Abu Hurairah shikenan zai tadda ita ta musulunta kuma ta yi abin da shikenan suka taho sai zo Madina sai suka zo amma biyayya ce ga mahaifiya shi ya zaunar da shi bai komo bai zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam
Wada ala Ali radiyallahu anhu manzala sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga sayyidina ali an yi farharar qurra a Allah ya ije masa alharra wal qarra zafi da sanyi ali ya daina jin zafi ali ya daina jin sanyi duk a ɗauke masa
fa kana yalbasu fi shita'i sai ga sayin na Ali lokacin sanyi yana sa kayan sanyi Ya bin lokacin shefi.
bazara lokacin zafi ana mukumukun sanyi sai a gan shi da labe kawai kowa ya lullaɓe jikin shi baya jin sanyi shi kowace waiza da ta juya sai jikinsa ya juya automatic ne sai ya ɗau wannan yanayin kawai wa fi sayfi a siyabu lokacin bazara kuma sai ya dinga sanya lokacin kayan sanyi wala yusibu harun wala bardun zafi ko sanyi baya samun sayin na Ali wada Allah al-Fatima ibnihi radiyallahu anha Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai tadda shi yana ce masa Abu Turab ya kwanta a ƙasa duk ƙasa ta hudu mun da Allah yake cewa Abu Turab ta shi ya koma ya rabo ka daga gida ah wada Allah al-Fatima wanda ibnihi wanda Allah manzo Allah ya roki Allah ne Fatima ga yarsa ibnatihi yar wato Fatima yarsa radiyallahu anhu wa cewa Allah ya ji aha yace Allah ka dauke mata yunwa har ta mutu ka ta ji yunwa ka ta ji shiwa saboda haka da na faɗi ma sai ta ga dama ta ci abinci amma ba dan tana jin yunwa ba sai ta ga dama ta sha ruwa amma ba dan da Allah ya dauke mata jin yunwa Allah ya dauke mata jin kishiwa
qalat ita na na Fatima take cewa wa ma jutu ba'du tun daga wannan lokacin ban ƙara jin yunwa wa ba sa'altu faili dina amru wasu alahu ɗufailu bin amuru ɗufailu ɗan amuru shi ma a dalili
dalilin mai tsawo da yi bakin ruwa yana da tsawon fadi sosai shi ya sa mulki mutum ɗaya mai gigarin yana da fadi saboda tsawon garin to ta daga hanyar su a gaba ta ne cewon waɗanda suke mulki mawai da za a tsawon wanda suke mulki tsara da ma wancan tsawon shi da su a lafiyar tsari shi ne ƙoƙarin ya yawan mutum da ta arewa da su suka zama na gida amma yana da tsawon kuma sake bane ta koma yayin da ya ta da an suka da suka ba ko da ke tura ya fi kama a da suka wani bangare ya tura zai na a cikin wani bangare saboda kawar da ta haɗe to akwai kabilar adda mutane ne akwai kabilar jinsi su kawar mutane ne ma bikin su abubuwa ya duk da ta tafi to shi wato mai nuna abu shi da mai da abu
ayatan liqawmihi ya ba shi wata aya ga mutanensa qala wato sai ya ce Allahumma nawwir lahu Allahumma da gurin da ku domin shi wanda ku zai ba wa kuma shi ne ya fara ba masala da biyar hijira da biyar da hijira da ya zo ya zama da maza da ya fi a mara ya ce ya rasu da ko hoto da kai da rumi ya ce ina tabbatar ma da rumi za ka zama lafiya ka samu wasu na za ka yaɗa addinin ka su sun mutu ka kawai ya rasu da maza da ya ce a ba ku na ba ku to shi ne bayan ya yi kwanaki da maza da maza da ya zama a sai shi to ina son ku koma gida kuma ina son da yi kuɗi ne in ci gaba da kira zuwa wannan addini amma ka ba da wata alama
fasa da zahururin bayan ainihi shi maza da ce Allahumma na gurbin Allah haka kara sai ya ce tsakanin idanun da goshi na kawo kamar dutse na
faƙala ya rafa a kafa an yau sai ya awo da ya ai a kawo mutum na dutse kuma an yi kuma ne da kuma ne wani wani wani wani musulani ba ya sami wannan a da shi wannan a canza wannan
fata hawala ila ɗarar sauɗi sai ya ce ya koma cikin saboda tsakanin da ya yi haka mutum da abin da ya so ya haka ne
faƙala biyu fi lailatul musulmaci sai ya zama yana shi kada tashi tana haske a dare mai tsananin duhu wasu mezin nuri sai aka yi tsananin zannu sai aka yi ci masa mai haske wato sun zo bayan an kuma madina sai ya ji magana da Allah ya sallama da ya zo ya kuma ne sai ya wuce da wani samun lada wato gudunmuwar kanka ma'ana mazarauta ba irin wata ake tura da kuma kura tura masa dutse ko kayan tumura daga yawan da tuko ta yi kawo da lalata amma ya kuma yakin cikin yan uwansa wani ya samu rauni wato a hannunsa an sada hannun hannun yana da jini da ya ga wato ah, ciwo ya dame shi ya da da wani ya yi kwana da ba ya yi wani ba kawai sai sami jijiyar jini babbar sai ya yanka sai jini ya kama zuwa kawai sai ya mutu sai aka ga abin ya zama da lalata misali saboda matsayin rufai da mawa a wajen shi irin gaskata wata rufai ne mai irin hidimar da rufai ne kuma a cikin yara da ne aka samu wani wanda ya wani kuma za ka sai da yin rufai sosai ba ba za ka yi aka masa sallah aka gani shi to bayan ya rasu sai shi rufai da ya mafarki da shi sai ya kashe da shi a ranar tsara a ɗaya a hannu ya samu rahama Allah ya shiga aljanna duk da shi ne wanda ya Allah ya gafarta mu saboda hijirar da ne hijirar da ne kuma Allah ya kalla ya gafarta mu ne sai ya ce to ya hannun ka kuma a tsaye ya ce Allah ya ce tun da ne ya lalata abin da ya gyara a zai gyara Allah ya ce shi ya gyara hannun ya mushi a miki biyu kuma da na karka hannun Allah ya ce ya ɗan mun hannun na haka da shi ta tana sai ya baka ya baka sai ya gaya mu Allah ya ta ga wani ne ba shi mu Allah ya ce ya haka ke ta hannun haka da fara ke ga ya baka ce ya yi ke magana a gyara nan ko sai kuma su je ga hannun da ake ke gyara ya gyara hannun
wadda ala mudura
ya yi imani ya san magana zai iya kawai ka ce hannun ba a gyara wadda ha zala sallallahu alaihi wasallam a kuma ya yi a ta'a ala mudura alamu zara wato hausa yanzu an an tuko da fara yanzu wanda aka yi juna da abuna an zama wanda aka yi wajen a da aka yi kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Malam mutum ne ya sai littattafai don sadakasar jariya ya kai masallaci.
don ake karantawa na an fara sai kuma aka daina karanta su bayan an daina yanzu shekara biyu ba a karanta su ba ya halatta ɗalibi ya ɗauki ya ɗauka daga cikin wannan littattafan ƙur'anan a dinga koyar da su Eh. an daina amfani da su a masallacin Ka- koyan karatu na alhamdulillah
أشعر ثلاث الفاتحين آمين آمين آمين آمين آمين